إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha biyar ne ko sha shida na ɗan sha'afa sha shida na'am yau sha shida ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da shida ga watan biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah ta'ala yan uwa idan ba a manta wancan sati da ya gabata mun shiga a abu na goma sha biyu daga cikin madakhilu shaitan da malam ke lissafo mana su abu na goma sha biyu shine ittiba'ul hawa ittiba'ul hawa bin san zuciya mala ya fara mana bayani lokaci ya muka dakata ina gani zamu tashi daga daidai qala abu darda radiyallahu anhu ban sani ba kuma karanta na eh ko dai nan ko na gaban sa zan rubuta shi daga nan qala abu darda radiyallahu anhu dai daga cikin sahabban annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi shine abu darda Allah ya kara masa yarda ya ce iza asbahar rajulu idan mutum ya wayi gari ijtama a hawahu wa amaluhu wa ilmuhu sai abubuwa guda uku su tattara a waje guda na farko son zuciyarsa abubuwan da zuciyarsa take raya masa na sha'awa-sha'awai da abubuwa marasa kyau da abubuwan da za su gashi su baro shi sannan kuma da aikinsa da zai gabatar a wannan rana da kuma iliminsa da Allah maɗaukakin sarki ya bashi shi ilimin da ya samu na addini wanda zai jagorance shi zuwa ga abin da yake daidai wanda zai haskaka masa hanya to waɗannan abubuwa guda uku za su haɗu ya ce fa'in kana amaluhu ta ba'al li hawa'u idan ya kasance aikin da yake yi aka yi rashin sa'a sai ya bi son zuciyarsa to fa yau muhu yau musu'in sai kasance wannan yinin nasa wannan ranar tasa mummunan rana ce a gare shi zai ga abubuwa marasa kyau idan san zuciya an san inda yake kai mutum zai kai shi ne inda ba daidai ba inda saba wa Allah ne inda zai ja masa zubewa mutunci inda zai cuci wani inda duk zai abin da ba daidai ba san zuciya can zai kai shi to idan aka yi rashin sa'a aikin da za ka yi na ranar ya ba san zuciyarka to an samu matsala sai kasance wannan rana ce mummuna a gare ka Allah ya kiyaye mu amma wa in kana amaluhu taba'an li ilmihi idan kuma Allah ya datar da kai aka dace ya kasance aikin da mutum zai yi ya bi iliminsa ba san zuciyarsa ba to sai kasance fa yawmuhu yawmun salifun sai kasance wannan yini nasa yini ne nagartaccen yini yini ne da insha Allah ta'ala zai yi shi cikin nutsuwa cikin abin da ya dace duk abin da ba daidai ba sai ya je yana kyamarsa duk abin da yake saban Allah ne sai ya ji bai dace ba duk abin da yake cutar wani ne sai ya ga ai ba daidai bane to haka zai haye kare yininsa me dalili saboda iliminsa ayyukansa suke bi ilimi ko inda ilimi ne tatacce za ka gama yake nuna maka daidai da rashin daidai amma son zuciya fa barna kawai holewa kawai morewa shakatawa nan kawai son zuciya yake kai mutum to duk lokacin da mutum ya waye gari abu darda ya ce abin da yake faruwa kenan kuma haka ne e ko da dai da yake ba hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma za ku ga abin al'amarin haka yake duk lokacin da Allah ya taimake ka ka tashi sai ya kasance ilimin ka san zuciyarka yake bi to zaka ga abubuwa da yawa marasa kyau ka guje su abubuwa da yawa wanda bai dace ba duk kana kyamar su amma idan aka yi rashin sa'a kuma ka tashi a juye to sai kuma kaga an samu matsala sai ga duk abin da Allah bai so kuma nan mutum yake bi a lokacin kuma aikinsa ne yake bin me san zuciyarsa malai ce wannan magana an ɗauko ta ne a cikin tafsirin al-qurtubi abu abdullahi al-qurtubi alaihi rahmatullah malai ce fal aqil shi mai hankali mai yuhakimu aqalahu fi hawahu shine wanda yake sanya hankalin sai rinka hukunci akan san zuciyarsa ya kasance hankalinka shi yake hukunci akan san zuciyarka duk mutumin da hankalinsa ne ke hukunci yake shugabanci akan san zuciyarsa to insha Allah ta'ala za a samu abin da ake bukata sai malai cewa aqalu minhu amma wanda yafi wannan hankali mai yuhakimu shar'a fi aqalihi wa hawahu shine shi kuma wanda ya sanya a shari'a ta kasance ita ce take jagoranci take hukunci akan hankalin nasa da san zuciyar nasa gaba daya kaga idan ya kasance shari'a ita take haskaka maka ita take nuna maka inda zaka bi to da san zuciyar taka da hankalin naka duk inda zasu bi daidai zasu bi ina fata an fahimta shi yasa zaka ga alal kalla akwai abubuwa da yawa dan uwa zaka ga ko da shari'a bata zo ta ce maka mara kyau bane ko da shari'a ba ta zo ta ce maka abu kaza zubewar mutunci bane in dai kana da hankali salimi kubutacce sai kaga bai dace ba ba haka bane ya tabbata ko lokacin jahiliya ko lokacin jahiliya sai da Abubakar Siddiq Allah kara masa yarda wannan abubuwa da Larabawa suke kansa na shan giya shi baya yi aka tambaye shi aka ce me yasa yace shi ba yana yi bane wajen ko ba kyau a'a yace kawai shi yana gani cewa hankali mai hankali mai mutunci bai kamata a ce ya je ya sha abin da zai zo kuma yana tumbele bai san abin da yake ya je ya sha abin da zai zo kuma yana faɗar abin da daga bayan aka gaya masa zai da na sani ko ya aikata abin da har rayuwarsa ba zai manta da shi bai ce wannan bai dace da hankali salimi ba a lokacin babu shari'a yan uwa amma da mai auna wannan ya gane shine al-aqlus salim shine hankali kubutacce ingantacce to ballantana kuma ai sa'a a dace wannan hankalin kuma ya dace da shari'a kaga nurun ala nurin kenan ko ya haske akan haske kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace fa'ala minhaj fa'ala minhaj ash-shari yasiru irin wannan sai ka samu akan minhaj ash-shari hanya ta shari'a wacce Allah da annabanta suke so yasiru yake tafiya akan ta yake tafiya wa bi nurihi yastadiu da kuma hasken shari'ar yake haskakuwa ma'ana gabansa a cikin duhu yake duk inda ya haskaka masa to sai ga inda Allah madaukakin sarki yake so yi bane walaqad bayyana Allah azza wa jalla malai ta hakika Allah madaukakin sarki ya bayyana anna tiba'al hawa hakika bin soye-soyen zuciya huwa tariqud dalali ita ce hanya mafi girma da za ta kai mutum zuwa ga halaka zuwa ga bata walin hirafi da kaucewa da zamewa daga hanya ta daidai washaqawa da kuma taɓewa da rashin arziki wal ijhaf da kuma cutarwa al ijhaf shine cutarwa ad-darar fa qala subhana Allah madaukakin sarki yace malam zai kawo maka dalilin da yasa ya faɗa haka kuma haka ne sai yace baka wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah wala tattabi'il hawa kada ka bi san zuciya fayudillaka sai wannan san zuciyar ya batar da kai an sabilillahi daga hanyar Allah madaukakin sarki wato wannan magana ce da Allah madaukakin sarki yake gaya wa Annabi Dawud alaihi salam Annabi Dawud kun san yana ɗaya daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya ba su abubuwa guda biyu ya ba su annabta ya kuma ya ba su ya ba su mulki ga mulki ga annabta da annabi Dawud alayhi salam da ɗansa annabi Sulaiman alayhi salam dukkaninsu annabawa ne kuma me masu mulki masu mulki yana ɗaya daga cikin annabawan da Allah madaukakin sarki ya ba su wannan baiwar to abubuwan da Allah madaukakin sarki ya gaya masa a matsayinsa na annabi kuma mai mulki akwai abubuwa guda biyu manya manya wanda duk mutumin da ya zake musu to duk duk hanyar da ya hau a matsayinsa na mai mulki sai ya zame duk inda yake tafiyar da mutanensa sai an samu kuskure kuma sai an samu abubuwa marasa kyau da yawa a cikin al'amuransa su ne abinda Allah maɗaukakin sarki ga annabi Dawuda na farko shine rashin adalci na biyu kuma san zuciya duk mai mulkin da zai ɗauki waɗannan abubuwan to Allah sai san kai shi ramin da ba zai iya fitowa ba rashin adalci da san zuciya haka Allah ga annabin Allah Dawuda ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi sai ce me fahkum bainahum bainan nasi bil haqq sai ce wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab haka Allah madaukakin sarki ya ga annabi Dawud alaihi salam yace masa ya Dawud ya kai annabi Dawud alaihi salam inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mun sanya ka halifa mamayi a doran kasa mun sanya ka wakilin Allah a doran kasa wanda zaka rinka hukunci tsakanin mutane sai Allah ya ce masa fahkum bainan nas bil haqi kun ji abu na farko kenan Allah ya ce inda maka horo Allah da kansa yake ga masa kai hukunci tsakanin mutane da adalci kowa a bashi haƙƙinsa wanda duk bashi da haƙƙi a nuna masa bashi da haƙƙi kuma a masa abin da ya kamata duk mai haƙƙi duk rauninsa duk talaucinsa duk babinsa duk gabarka da shi duk rashin alaƙarka da shi ka bashi haƙƙinsa yan wannan fata an fahimta shi ne babban abin da adalci yake nufi ka sanya abu a gurbinsa ɗora abu a mahallinsa mutum yana da gaskiya a wani abu ka bashi gaskiyarsa ko da kuwa ba ka son sa ko da kuwa ba ɗan jam'iyyarka ba ne ko da kuwa ba ɗan ƙungiyarka ba ne ko da kuwa ba ɗan gidanku ba ne ko da ba ka da alaƙa da shi ka ba shi haƙƙinsa wala ya jiri manna kum shan'anu ƙaumin ala Allah ta'adilu Allah ya ce idilu ku a ƙarbu littakuwa kada gabar ku da ƙiyyarku da wani hana kai masa adalci to duk shugaban da ya ɗauki wannan siffa ta rashin adalci wala shugabancinsa sai ya lalace ba zai taɓa ganin daidai ba sannan mafi girma abu na biyu shine wala tattabi ilhawa sai Allah ya ce masa kada kuma ka bi san zuciya sha'awa sha'awa kenan me ranka yake raya maka me yake kawata maka mallakar abubuwa da yawa ta hanyar da ta dace da hanyar da bata dace ba daukar wanda basu kamata ba ka dora su sauke wanda suke kamata wanda dan ba sa tare da kai irin waɗannan abubuwan sauye-sauyen zuciya abinda zuciya take kawata wa mutum Allah ce kada kai waɗannan abubuwan guda biyu fa yudillaka an sabilillah sai su batar da kai daga bin hanyar Allah madaukakin sarki sai Allah ce innal ladhina yudilluna an sabilillah lalle wanda suke bata daga hanyar Allah madaukakin sarki lahum azabun shadidu suna da azaba mai radadi mai tsanani bima nasu yawmal hisab sakamakon abin da suka manta na abin da zai same su ranar tashin alkiyama ranar hisabi kenan Allah ya kiyaye malai ce warwiya anna iblisa qala an rawaito iblis e shedan kenan ya ce ahlaktuhum bizunubi yace na halaka mutane da zunubai e na sa suna cin zunubai kala kala fa ahlaquni bil istighfari su kuma sai suka halaka da da istighfari e suna yin zunubi suna yin istighfari sai Allah ya ce ku je na yabe mu yace suna cutata da wannan e yan uwa shedan baya son istighfari wallahi kuwa kwata-kwata saboda lalata mutum aiki yake kallaci na tsabas gazal hamin badi kuwata ne an kasa ya yi nisa yana saƙa sai a zo a warware da tun daga farko ka yi gini ka yi yini kana gini ka yi haɓa foundation ka kwaɓa siminti da yashi an ɗauki bulu a ka an je an sa an gama da safe kana fito sai ka tar an rushe gaba ɗaya me zai faru to abinda ake washe ɗan kenan ana istighfar shi sa bakin mu ya daina yankewa daga istighfari istighfari yan uwa eh karin kan istighfari kuma kana jin sa a cikin zuciyarka ba istighfarin baki ba kawai eh kana istighfari kana bada labari wallahi wannan wasa ne istighfari kake amma kuma istighfari iya na bakin ka ne kawai istighfari a cikin zuciyarka zaka rinka jin sa astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai kana ji kana halatto da lalle gafara kake nema kana da zinubai da yawa wanda suka kewaye ka kana bukata Allah madaukakin sarki ya gafarta maka ɗan uwa mu wata istighfari fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bidarara ɗan uwa in dai akwai istighfari to insha Allah ta'ala akwai samun gafarar Allah madaukakin sarki shedan yace sai suka halaka da ni da istighfari falamma ra'aytu zalika yace lokacin da naga haka ahlaktuhum bil ahwa'i to sai na biyo musu ta bayan gida sai na halaka su kuma ta hanyar bin soyayyen zuciya eh sai nake kawata musu abubuwan da zuciyarsu take so mara kyau sai kuma suke aikatawa fahum yahsabun annahum mutaduna sai suke tsammani ai shiryayyu ne su eh suke tsammani mutane kirki ne bayan kawace kawacen shedan ne yake zuwa musu kuma suke aikatawa yace fala yastaghfiruna sai istighfarin ma suka daina eh sai suka dauka ayan su sun zama wasu na musamman su mutanen kirki babu wani mataki yan uwa da mutum zai kai a duniya na ibada ko na tsoron Allah ko wani wani aiki na gari ya wuce istighfari babu shi babu shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda kowanne ɗaya daga cikin ku sani yan uwa yana yin istighfari a kowace rana fiye da sau 70 wata ruwayar aka ce sau 100 yanzu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce kullun zai istighfari sau 100 sau 100 a duk duniyar duk halittar da Allah ya halitta akwai mai tsarkin sa a baki istighfari sau 100 dan yana da zunubi ne liyaghfira laka laka Allah ma taqaddama mimmi min dhanbika wa ba idan ma da akwai kenan duk Allah ya ce ya dauke ya yafi amma yake istighfari to dai dan Allah ya ni ko kai wannan aiki kake gani kake da shi da zai hana ka istighfari to kaga rubin shedan kenan eh rubin shedan kenan lokacin da kake ƙara aiki na gari a lokacin ma ya kamata ka ƙara dagewa da istighfari yan uwa kun san dalili saboda wannan aikin da kake yi ka sani Allah ya karba ko bai karba ba baka sani ba to sai da bambaki sai da magiya eh sai da magiya haka ake samu shiga a wajen Allah madaukakin sarki duk bawon Allah da kaga ya shiga a wajen Allah madaukakin sarki yan uwa wallahi sai da bambaki da magiya da nuna shi ba kowa bane da kaskantar da kansa a gaban Allah madaukakin sarki haka shakul islam bin taymiya yake faɗa cewa hanyar da tafi samun shiga a wajen Allah madaukakin sarki ita ce hanyar kaskantar da kai ka nuna kai ba kowa bane to in sai ka samu shiga a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya samu dace malaiti wa an abi barza radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abi barza al-aslami Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna ma kadai akhsha alaikum shahawatil ghayb ina ji muku tsoron sha'awa sha'awai ne na bata sha'awowin da za su batar da ku fi butunikum a cikunan ku albutun jam'i ne na albatan shine ciki ma'ana sha'awoyin bata da cikin ku zai kai ku zuwa gare su ma'ana abin da ciki zai bukaci ya ci abin da ciki yake so a sa masa na daɗi da morewa wani lokaci kana da halin da za ka samu wani lokaci ba ka da hali sai mutum ya bi hanyar da zai bi don ya samu wannan abin ta halak ne ko ta haram to sha'awa sha'awan ciki kenan eh ɗaya daga cikin abin da yake kai mutane ya baro shi dama babu abubuwa guda biyu da annabi ya faɗa a cikin hadisin babu kamar abubuwa guda biyu da suke kai mutum su baro shi a jikinsa eh da ciki da kuma farji sha'awa ta ciki da kuma ta farji shi ne annabi ya ce wa furujikum da kuma sha'awa-sha'awai na farji mutum ya ji lallai sai ya gamsar da sha'awarsa ta hanyar da ta dace ko hanyar da ba ta dace ba ta hanyar da ta dace shi ne mutum yana da aure ya zake wa iyalinsa ta hanyar da ba ta dace ba shi ne mutum ya ce ta koya ne sai ya ji ya gamsar da sha'awarsa yadda ko Allah maɗaukin sarki ya tsara duniyar nan shi ne mutum ba zai taɓa gamsar da sha'awarsa ba har ya mutu wallahi har mutum ya mutu ba zai taɓa gamsar da sha'awarsa ba aljanna ne ake gamsar da sha'awa eh duniya dama a gidan jarraba ne kawai shi ita kansa sha'awar da aka sa maka ai jarraba kace an sa maka sha'awa ne dan aga zaka iya controlling dinta zaka iya sarrafa ta yadda Allah yake so sai Allah ya sai Allah madaukakin sarki ce ka je kai aure daya biyu uku hudu ka tsaya haka ba wai iya hudun nan kadai abinda ake nufi iya sha'awa kake nan ba wani a'a in aka ce aure ishirin ma zai iya amma mai Allah ce ka auri guda hudu saboda ka tsaya nan an san insha Allah ta'ala gwargwadon abin da kake bukata zai iya baka ko da baka gamsu baka haƙura an ka je lahira ka samu saura haka Allah ya tsara abin idan kai haƙuri ka jure shi kenan idan baka haƙuri ka jure ba shi kenan kuma sai kai abin da za ka yi a nan wajen ba za kuma ka gamsu ba ko ka saba wa Allah wallahi ko ka saba wa Allah ba za ka gamsu ba dan idan mutum kullun kullun idan mutum sai yayi zina kullun sai yayi zina a duniyar nan wallahi gobe sai ya ji kuma yana sha'awar wani ƙa'idar haka take ƙa'idar haka take in mutum ya buɗe wa kansa ƙofar saɓan Allah to kullum kuma gaba yake ƙare ki Allah ya kiyaye wa mubillatil hawa wannan taqdimi ne da akidi ma'ana al hawa al mubillat wal hawa al mubillat da soyayyen zuciya masu halakarwa masu batarwa wannan hadisi malai ce sahihi sahihi ne imam al-hafiz al-munziri ya fitar da shi hakanan imam ahmad dan hanbal shi ma ya fitar da shi da imam al-bazzar hakan imam at-tabarani ya fitar da shi fi ma'ajimihi thalatha a cikin ma'ajim nasa ma'ana mu'jam al-kabir nashi da mu'jam al-awsat da mu'jam as-saghir duk ya fitar da hadisin a ciki hakanan al-sheikh Nasiruddin Albani ce hadisi ne mai inganci wa qala ba'd al-hukama wani daga cikin masu hikima wanda Allah ya bawa hikimar makana yace al-aqlu sadiqun maqtu'un yace shi hankali wani aboki ne amma maqtu'un da aka yanke masa aka daina mu'amala da shi bawan Allah me dalili saboda yana faɗin gaskiya yana nusar da kai zuwa ga abin da yake na daidai zai hana ka abin da ba daidai ba ka san mutum shi ka'idar shi ne duk lokacin da ka fi gaya mai gaskiya to za ku samu matsala da shi ya musamman idan yana da tare da son zuciya to za ka ga ya ɗan ɗauke maka wuta za ka ga ya ɗan ja baya da kai me dalili saboda kana hana shi rawar gaban hansi to shi hankali kamar wani aboki ne amma maƙaƙo wanda aka yanke masa aka kawai aka dina mu'amala da shi saboda yana kai mutum zuwa ga abin da yake na daidai wal hawa ita kuma san zuciya aduwun maki ne amma matubu'un wanda kuma shi binsa ake yi makiyinka ne zai kai ka baro ka amma kuma shi ake bi ba haka bane yan uwa kallin misali ko da abokai ne guda biyu wannan abokin bawan Allah ne na gari kullun inda zai ja mutum galibi masallaci gurin karatu ziyara inda yake za a je a yi daidai wannan shi kuma zai kai ka inda ba shi kenan ba za a je filin kwallo za a je inda za a yi shaye-shaye za a je inda za a yi kaza duk inda ba daidai ba za a nan zai kai mutum to ka duba ka ga wanne ne a cikin su zuciya ta faɗin fara da shi sai ka samu wancan ɗin shi wannan sai ga da an gashi ana ustaz ustaz ana masa izgili me dalili saboda ai shi a nasiha yake gaskiya yake faɗa shi kuma wannan fa an san maki ne fa duk inda zai kai wajen saban Allah ne amma me yasa ake bin sa alhawa sai san zuciya kenan qala ibn abbas radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yake yace ma zakara Allah azza wa jalla hawa fil qur'ani illa dhammahu wannan magana ce mai tsada eh magana ce mai tsada abdullahi dan abbas yake cewa babu wani guri a cikin alqur'ani da Allah zai ambaci alhawa san zuciya face sai ka samu zargin abin akai zargin san zuciyar akai ma'ana inda ka zan ambaci alhawa a cikin alkur'ani za sai ka samu cewa zargin abin akai babu yabo a ciki saboda matsalar san zuciya kala ta'ala ya bada misalai sai Allah madaukakin sarki ya ce watta ba'a hawahu fa masaluhu ka masalil kalb ya ba mu labarin ya kawo kistar wancan mutumi na cikin suratul araf ko da Allah madaukakin sarki ce atainahu ayatina ko watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin haka ne walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa sai Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhaq aw tatrukuhu dalika masalul qaumi alladhina kazzabu bi atna faqasusil qasasa la'allahum yatafakkaruna haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ka ba su labarin mutumin nan atena wa ayatina da muka bashi ayoyin mu Allah ya bashi tarin ilimi mai yawa sai Allah ce fansalaka minha sai zara kansa sai ya fita ai as-salhu shine kamar yadda ake zare fatar rago daga jikinsa idan an fede to shine wani at-taslih za to haka ya fita daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ya watsar da su a bayan bayan saboda yadda ya bata sai Allah madaukakin sarki ce fa atba'ahu shaytanu sai shaytan ya bi shi kun taba ji an ce wanda kun taba ji an an ce ga wani shaytan ya bi shi to shi wannan Allah cewa fa atba'ahu shaytanu sai shaytan ya bi shi saboda batansa fakana min al-ghawi ne sai kasance daga cikin batan har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa wata ba'a wa ya bi sa zuciyarsa fa masaluhu ka masali kalbi kwatan kwacin sa kwatan kwacin kare ne misalin sa misalin kare ne Allah ya kwatanta shi da ɗaya daga cikin mafiya munin dabbobi shine kare fa masaluhu ka masal kalbi in tahmil alayhi shi kare idan ka zo ka dauki abin duka akan sa yalhaq zai yi me lallaji wannan abin da yake na motsa rashin sa da yake au tatruku idan ma ka bashi me yake yi wannan dai abin yake yi haka Allah madaukakin sarki ya kwatanta shi wasu daga cikin malaman tafsiri suna kawo sunan sa cewa shine bil'am dan ba'ura amma da wannan ba hadisi bane ba aya bace ya haka suka ce sunansa to kun ga Allah madaukakin sarki ya kwatanta san zuciya bin san zuciya da me da misalin kare kun ga wannan zargi ne wa qala ta'ala haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata surar suratul kafi ce wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta yasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وهو كان أمره فرطا haka Allah madaukakin sarki ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai haƙuri ka zauna tare da mutanen da suke ambatan Allah madaukakin sarki safa da yamma sune sabban sa kenan talakawa ke talakawa Allah madaukakin Allah madaukakin sarki ce da annabi wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya ka daina hango waɗancan su Abu Jahal da manyan manyan kafaran maka kana so su musulunta ka rabu da su kawai waɗannan da Allah maɗaukakin sarki ya baka talakawa su bilal da sauransu sun ishe ka sun ishe ka shine wala ta'adu anhum wala ta'adu anhum turidi zatul hayatu dunya sai Allah ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu kada ka rinka bibiyar wanda muka riga muka rafkanar da zuciyarsa an zikiri na game da ambatan wata ba a hawahu kuma ya bibi san zuciyarsa kun ga Allah maɗaukakin sarki ya rafkanar da zuciyarsa sai kuma sai ya bi san zuciyarsa sai Allah ce wa kana amruhu furqa sai kasance al'amarin sa duka kuskure ne rashin daidai ne kaucewa daga hanya ne kun gane shi ma Allah madaukakin sarki ya kawo alhawa da me da zargi wa qala ta'ala haka Allah madaukakin sarki ce bal taba allazina zalamu bal bar wancan zancan bal ce malamin suna ce mata ibrabiya ibrabiya ma'ana bal bar wancan zancan ittaba allazina zalamu ahwa'ahum waɗanda suka zalunci kawukansu sun bibi san zuciyarsu ne bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba sai Allah ce faman yahdi man adalla Allah wane ne zai iya shirye da wanda Allah ya batar da shi babu kaga wannan ayar abin da take karantar da kai duk wanda ya bi san zuciyarsa batacce ne haka ne duk wanda ya bi san zuciyarsa kamar yadda waccan aya ta farko da muka fara ambata fa yudillaka an sabilillah dinnan ita ma wannan haka take nufi duk bai bin san zuciya batacce ne shine man faman yahdi wa zai shiri man adallallahu wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi wai wanda Allah ya batar da shi shine bai bin san zuciyarsa maqala ta'ala haka Allah madaukakin sarki ya ce man adallu wane ne yafi kowa bata adallu ala wazan af'al kenan mafi bata kenan waye yafi kowa bata mimman ittaba'a hawahu sama da wanda bibi san zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a daga Allah madaukakin sarki ba وقال تعالى حتى الله مأكين سركيتي الهوى فلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وسن آية da muka gabatar cikin suratul sad wannan sune ayoyin da malam ya dan kawo mu a matsayin misali kuma akan su zamu dakata insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi magana Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم وعليكم السلام ورحمة الله نعم بسم الله نعم to dan uwa yana neman addu'a a wajen uwa sashi a cikin addu'o'in su muna fata Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatun ka na alkhairi da mu gaba daya duk Allah ya biya mana idan damuwa ce kuma Allah madaukakin sarki ya tafiyar da ita ya kwaranye ta ya yayi ta dukkanin mu nan ma gaba daya muna da damuwoyi kala kala Allah ya tafiyar mana da su Allah ya yayi mana su Allah ka mana wa alaikum assalam wa rahmatullahi نعم نعم نعم نعم نعم akafa ba haka bane eh shi kamar shi shafa akan hufi ai daidai yake da wanki kafa yana daukar matsayin wanki kafa ne kaga a ka'idar alwala idan ka shafi kanka ragowar da ka shafi kan naka da shi kake shafa kunne ko wannan su ne ake yin su tare amma ita kafa ba ana wanke da daban bane to haka shafa kafa ita ma daban zaka yi ta so da ka ruwan da zaka shafa kafar shi ma daban zaka zubo shi ba ragowar da ka shafa kan da shi zaka shafa safan ba shine abin da yake fi zama daidai Allah ya samu dace فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم